أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصبر عند القتال babin cewa a nuna juriya wajen yaƙi musulmi ana bukata ya tsaya ya nuna juriya wurin yaƙi
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضري أن عبد الله بن أبي أوفى كتب cewa abdullahi abi aufa kataba ya rubuta فقرأته na karanta abin da shi abdullahi abi aufa din ya rubuta أن رسول الله صلى الله me عليه ya وسلم rubuta قال shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce إذا لقيتموهم فاصبروا idan kun gamu da kafirai a wajen yaƙi to ku nuna juriya ku nuna haƙuri kan ku ce za ku ja da baya
باب التحريض على القتال babu kwadatarwa bisa yaƙi وقول الله da kuma تعالى wani ubangiji tabaraka wa ta'ala حرض المؤمنين على ya القتال wannan annabi mai girma kwadatar da wanda suke mummune bisa cewa su tsaya su yi yaƙi da kafirai
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال Ubaidu ya ce سمعت أنس رضي الله عنه يقول na ji ana saurin malik Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ƙolu yana cewa "مم،
to نعم خرج رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito إلى الحندق zuwa ganuwa wato yakin ga- ganuwa wajen da aka haƙa rami a shekara ta biyar a watan shawwal.
فإذا المهاجرون والأنصار يافرون في Sai ولاة ga باردة muhajirai da mutan Madina suna haƙa wannan ganuwar suna haƙa ramin nan da aka haƙa a kewaye wani bangare na Madina inda ta yi kafurai su shiga. A wani safiya mai tsananin sanyi wata safiya mai tsananin sanyi.
فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم ba su da bayan da za su yi musu hakan su da kansu suke yi
فلما رأى ما بهم من النسب والجزع yayin da maza- waljuri Waljuri.
yayin da maza Allah ya ga abin da ke tare da su na daga wahala da yunwa ga wahala ga ba abinci
قال sai ya ce اللهم إن العيش عيش ya الآخرة ubangiji haƙiƙa rayuwa rayuwa ta lahira rayuwa wadda ake isra da ita a matsayin rayuwa ita ce rayuwar lahira ba rayuwar duniya ba وغفر للأنصار Allah والمهاجرة ina roƙonka ka gafarta wa mutanen Madina wanda suka tsaya taimaka wa addini ka gafarta wa wanda suka yi hijira
فقالوا مجيبين لهم sai buga sahabbai suka ce suna masu amsawa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa نحن الذين bayan بايعوا um Muhammad محمدا alal qitali ma bakina abada أبدا nanu ladina bayan um Muhammad mun ne wanda muka tafa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam alal jihadi da su cewa za mu tsaya ni yaƙi da kafirai ma bakina abada matukar wanzuwar mu har abada مم. باب حفر الخندق babin haka ganuwa حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال ana suna malik allah ya kara yadda a gare shi ya ce جعل المهاجرون والأنصار يافرون الخندق mutanen Ma- mutanen makka da suka hijira zuwa madina da kuma su kansu mutan madina sun haɗu gaba ɗayansu suna haka ganuwa حول المدينة daura da madina وينقلون التراب على متونهم suna ɗiban turɓayar daga cikin ramin a kan bayansu ويقولون suna cewa نحن الذين بايعوا محمدا على alal الإسلام islami ما ma بقينا bakina أبدا abada mu ne wanda muka tafa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun cewa za mu rike musulunci gaba ɗayansa Mm.
matukar muka wanzu والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa musu ويقول yana cewa اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة Allahumma ya bangiji innahu lamarin da sha'anin la haira ba wani alheri dorarre illa hairul ahira sai ko alheri na lahira duk abu na duniya ƙararre ne irin yadda duk daɗi ya kai na duniya to ƙararre ne kamar yadda inda duk wuya ta kai ta duniya ƙararriya ce a shi yasa daɗi na haƙiƙa na lahira wanda yake ba ƙarewa ko biya ma ta ce an fi sakun da kuma ulan biya ma ta ce lafi so ta lazu al'ayun wa an tun fiha haliduna a fabarik filansari Allah ina roƙonka ka sanya albarka a cikin mutan Madina wal muhajira da muhajirai
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول nan bara na azib Allah ya kara dagare shi yana cewa كان النبي صلى Annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam يقول yana yana ɗiban turba da kansa ويقول yana cewa Laula an tama ta daina.
Allah in ba domin kai ba da ba mu sai da za mu yi riko da shirya ba wanda duk ya shirya Allah ne ya dora shi akan shirya Allah حدثنا عبس بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال a baram na azib Allah kara dagare shi yace رأيت رسول الله صلى الله na ga عليه manzo Allah وسلم يوم sallallahu alaihi wasallam الأحزاب ranar yakin tattarukan kafirai ينقل التراب yana ɗiban turba da kansa daga ramus وقد وارى التراب بيار بدنه hakika turba ta rufe ta rufe hasken cikinsa وهو يقول alhali manzo yana cewa laula لولا an أنت ما tamata تدينا ولا daina تصدقنا ولا صلينا fa anzil sakinata سكينة علينا alaina وثبت الأقدام إلا إلا بينا قيلا إن العلا ربوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا Ubangiji in ba domin ka ba da ba mu san yadda za mu yi riko da shirya ba da ba mu sanya za mu fidda wani abu daga dukiyarmu a ce mu bayar sadaka ba da ba mu sanya za mu yi sallah ba shi yasa Allah muna roƙonka a kowane hali ka saukar da nutsuwa a gare mu Ah, kuma ka tabbatar da kafafunmu idan mun kamu game da kafirai Mm.
wajen yaƙi ka a ce mun gudu daga gare su Mm.
haƙiƙa waɗannan jama'a kafiran nan sun zalunce mu sun kawo mana abin da yake zalunci lokacin da suka nufi su kangarar da mu ko su gama mu da wata fitina to ba fa ma yadda ba ma yadda da haka
باب ما حبسه الأزر عن الغزو babu wanda wani hanzari ya hana shi zuwa gurin yaƙi da kafirai مم. حدثنا عمرو بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد أن أنسا حدثهم Mm, Anas ibn Malik ya musu hadisi قال yace رجعنا من غزوة mun dawo تبوك daga مع النبي yakin Tabuka صلى الله tare da عليه Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam حدثنا سليمان بن عرب مم.
حدثنا حماد wato tahawili وابن زيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama كان في غزاة yana wata yaki فقال sai yace إن أقواما بالمدينة خلفنا hakika wasu mutane a Madina suna nan a bayanmu ما سلكنا شيبا da bayan da za a ce mun haɗu wata hanya ولا واديا ko wani fili إلا هم معنا sai فيه ko suna tare da mu a cikin wannan hanyar ko wannan filin duk inda muka yi suna tare da mu duk da cewa dukkunan su ba sa tare da mu amma zukatan su suna tare da mu kuma duk ladin da za mu samu a duk abin da muke yi su ma kam ana ba su kamar haka حبسهم الأذر hanzari ne ya tsare su wani dalili ne ya sa ba su zo da dukkunan su ba مم. وقال موسى بن عقبة Mm, a tasar wayar حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن إدريس عن أبي- عن أبي قال ya ce قال النبي صلى الله Annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce قال أبو عبد الله Buhari ya ce الأول أصه isnadi na farko ya fi inganci cewa wato ba musa tsakanin humaidu da anas wannan a ce an sa musa ɗin kamar wata illa ce a hadisi a wannan isnadi
ba farin lissaun fi sabilillahi a babu faralai yin azumi a cikin yaƙi mutum ya tafi yaƙi kuma tare da yaƙin ya haɗa da azumi
حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسؤال بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي أياش عن أبي sun سعيد ce noman الخدري da abin ayyashin yana faɗa wato daga abin sa'id al-hudri رضي الله Allah ya عنه ƙara yadda a gare shi قال ya ce سمعت رسول الله lalima صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa من صام يوما في سبيل wanda الله ya azumin yini ɗaya a wajen yaƙi.
بعد الله وجهه عن النار سبعين Ubangiji ya خريفا nisanta fuskarsa daga wuta wato za a nisanta shi gaba ɗaya fuskar anan ana nufin gaba ɗayansa. Za a nisanta shi daga wuta ta fiye shekara saba'in باب فضل النفقة في سبيل الله babin farala ciyarwa don taimakawa addinin Allah.
حدثنا سعد بن عبس حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Ya kama daga قال Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من انفق زوجين في سبيل الله wanda ya ci da nau'i biyu Mm.
don taimakawa addinin Allah.
مم. دعاه حضرة الجنة masu tsaron aljanna za su kiransa ranar alkiyama kullu hazrat babin dukkan matsara wata ƙofa daga ƙofofin aljanna za su kiransa suna masu bashi izinin shiga ay fulu halumma kaiwa ne ka zo
al abubakarin ya rasulullahi abubakar siddiq ya ce zaka allazi la tuwa alaihi da kai ya rasulallah ai mutumin da ya zama mala'iku masu tsaron ƙofofin aljanna kowanne na ce masa ka zo ka shiga ai wannan shi ne wanda ba wata damuwa a kansa ba wata damuwa tare da shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina ababakar inni la arju an takuna minhum haka ne kuma ina sa ran kai din nan kana cikin wanda za a yi kiransu daga dukkan kofofin aljanna ya zama kowace kofa ta kofa aljanna matsalar suna kiran ka zo ka shiga zo ka wuce ta nan
حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن أبي بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi قام على wasallam المنبر ya tsaya akan mimbari فقال ya ce إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتو عليكم من بركات الأرض da abin da nake tsoratar muku bayana shine irin abin da za a yi muku buɗi da shi a mallaka muku shi na daga albarkun duniyan nan زما ذكر زهرة الدنيا sannan ya ambaci kawace-kawace na rayuwar duniya فبدأ بإهداهما ya fara ne da ɗaya daga cikin ko dai barakatul are ko zaharatul duniya وصلنا بالأخرى ya- ya bibiyanta da ɗaya فقام رجل sai wani mutum ya tashi Faƙala ya ce, ya Rasulallahi." Rasulallahi, أو يأتي الخير بشر yanzu alheri yakan zamo sababin shari budin nan ne da za a yi ga al'umma wani alheri ne ga shi kuma ka ce shi kake jin tsoro ga al'umma a to yanzu alheri ashe yakan kawo shari فسكت عنه النبي صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu ya shiru aka jima bai amsa ba.
قلنا يوحى Muka ce, إليه Ko dai aiki ake yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yin shirin.
وسكت الناس Mutane ma gaba ɗaya suka yi shiru.
كأن على رؤوسهم الطيرة Kai ka ce tsuntsaye ne ke kan kawunan su kowa yana jin tsoron in ya motsa tsuntsun nan zai tashi.
ثم إنهم مساء وجه رحباء Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe gumi daga fuskarsa.
فقال أين السائل Ya آنفا ce ina mai tambaya a kusa waye ya tambaya ba daɗewa.
أو خير هو ثلاثا yanzu shi kawace-kawace na duniya ko albarku na duniya albarka ta duniya wani alheri ne manzala ya faɗa har sau uku
إن الخير لا يأتي إلا بالخير ka sani shi dai alheri a duk inda yake baya zuwa sai da alheri نعم
وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبدا lamarin da sha'anin ka gane kamar yadda a ruwa na farkon damina نعم yakan tsirar da ciyawar da take kashe dabba saboda zari wato zarin da zai jawo cikin dabba ya kumbura sabuwar ciyawa so da yawa a ciki akan samu nau'in da in dabba ta samu ta ci ta ci har ta cika ciki sai ciki ya kumbura saboda mai sannan cikin nata ma ya daɗe bata ɗebi abu wanda yake ɗanye ba Mm.
ya sa ya, wannan ciyawa ɗanya sai Mm.
ta iya mata lahani ga ciki ga jiki
أو يلم ko ya kusan kisan كلما أكلت duk sanda dabba ta ce
إلا أكلة الخضر a to sai ya zamo wannan abin da ta ci din ya iya zamowa wata matsala a gare ta in ka ga dabbar da za ta ci sabuwar ciyawa ciyawan nan ba ta cutar da ita ba sai ko gwanar cin ciyawan ita ya take حتى إذا امتلأت ita tana ci خاطرها ne da ta ji kwiɓinta ya cika استقبلت الشمس sai ta kyale cin ta je ta tari rana hasken ranar ya shiga cikinta ya- ya ya taɗa cikin nata فسلكت wannan sai ya sa duk cikinta ya zagwanye ciyawar nan da ta ci ɗanya sai ta zuƙa ka sayar da ita وبالت ta yi bawali ثم رتعت sannan ta sake komawa ta yi kiwo sai wadda take gwana sai wadda take gwana wajen cin za ka ma shi alherin duniya shari ne sai fa wanda yake gwani wajen sanin ya zai ɗaibe shi in baka zama gwani ba wajen sanin ya za ka taɓa alheri na duniya to sai ya zame ma shari
wa inna la- wa inna hadha al-mala khadiratun huwatun a wannan dukiya dukiya ta duniya da kuke gani abu ne mai jan hankali mai kore-kore mai daɗi yana da daɗi a zuci yana da daɗi a baki
wa ni'ma sahibul muslimi liman akhadahu bi haqqihi ka dukiya abu ne mai kyau a ce musulmi ya same ta a ce musulmi ya yi kuɗi ai abu ne mai kyau amma fa ba wai ko ta kaka a ce ya samu kuɗin ba in ya zama ya ɗau kuɗin ya yi kuɗin ne ta inda ya dace a yi
faj'alahu fi sabilillahi kuma da ya yi ɗin haka ya samo ya yi ƙoƙarin ci da shi inda Allah ya ce inda ya riƙa ya riƙa da kyau wajen kashewan ma ya kashe da kyau to wannan shine za a ce dukiyarsa ta zamo alheri babba a gare shi Mm.
yayin ya zamo an san ta ina za a riƙa an kuma san ta ina za a kashe Mm.
ba ta kokaka ya zo a riƙa ba ai an yi gaba ba kuma ta kokaka a kashe ai nawa ne ba wal yatama Ah, sai wanda yake ya sanya dukiyar tasa don taimakawa addinin Allah don kula da waɗanda suke marayu wal da wanda masakin suke marasa shi ba su da yadda za su
wa man lam ya'khudhu bi haqqihi duk mutumin da bai riki dukiya ba da haƙƙinta wato bai riki tsara kwace-kwacen duniya ba ta inda ya dace ya rika ya zama shi ba ruwansa yake halal ne yake haram ko ta kaka dai a yi dai a yi dai ka a ce sa'o'i sun tsere mana shine kawai abin da ya sa a gaba awa kal akil alladhi la yashba'u sai ya zama kamar mai ci wanda baya goshi ita la- dukiyar duniya duk irin yadda ɗan adam zai samu gani yake ya sannan nema aka fara nema in ba wanda yake ya san ta ina zai rika ta ina zai kashe ba wa yakunu alayhi shahidan yawmal qiyamati dukiyar nan za ta zama ta ba da shaida akan mai ita a ranar alkiyama Mm. babu fadal man jahaza gaziyan babu falalar wanda ya shirya ma- wanda za shi yaƙi wani za shi yaƙi amma bai da abin da zai bari a gida bai da abin da zai guzuri to wani ya kawo masa abin da zai bari a gidan kuma abin da zai guzuri Mm. aw khalafahu bi khairin ko kuma bayan ya fita ya bar iyalinsa bai bar musu wani abin da zai isa a ce ya ɗau nauyinsu ba shi wannan ya rike masa iyalin riƙewa ko ta alheri Mm.
riƙewa ko ta kyautatawa ba da wata manufa ta daban ba مم. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوارث حدثنا الحسين حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله Manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam قال kala ya ce "من هذا غازي في wannan سبيل shi wanda الله za shi yaƙi don taimakawa addinin Allah فقد غزا to shi kansa za a ba shi lada kamar da a ce shi da kansa ne da yaƙi ومن خلف غازي في سبيل الله بخير wanda ya kula da iyalin wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah ya kula da suko da alheri فقد غزا to shi ma kamar ya je yaƙin ne za a ba shi lada irin wanda ake bawa ga duk wanda ya je yaƙin
da suna musu bin isma'ila da suna mamun an isa ga bin abdullahi an anas radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadkhulu baytan bil madinati baya shiga wani gida a Madina ghayra bayt umm ba so duk sulaimin gidajen Madina ba gidan da manzon Allah ya fi yawan shiga irin gidan Ummu Sulaimi mahaifiyar Anas ibn Malik illa ala azwajihi in wani an akwai wani gida da manzon Allah ya fi shigarsa fiye da shigar da yake wa gidan Ummu Sulaimi to sai gidajen matansa sai dakunan matansa
wa qila lahu sai aka ce da shi ya rasulallah a'a, ga gidaje da yawa a madina amma a ce wannan gidan shi ka fi shiga fiye da kowanne Mm. fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni arhamuha ni ina tausaya mata ne abin da yasa nake yawan shiga wajenta ana ina tausaya mata ne kutla akuha baqi an kashe dan uwanta shine Hiramun Malhan tare da ni ma'ana a cikin rundunata
babul tahannud inda alqitali babu shafa turare idan za a je kafsawa da abokan gaba in za a je kafsawa da kafirai حدثنا عبد الله بن- بن عبد الوهاب حدثنا علي بن الحارثي حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال ya ce وذكر يوم اليمامة ya ambaci ranar yakin yamama wadda aka yi tsakanin musulmi da banu hanifa mutanen musalamatul kazzab wanda an yi ne a watan rabi'ul awwal shekara ta goma sha biyu daga hijira Mm.
zamanin sayyidina abubakar yana halifa Mm. قال ya ce أتى أنس ثابت بن قيس a anasu ya je wajen sabitar da kaisu ibn shammas Mm. وقد حصل عن فخذيه hakika ya bude cinyoyinsa وهو يتهنأ alhali yana shafa turare فقال يا أمي sai anas ya ce da sabitu ya amina ما بسك ألا تجيء ya me ya hana ka a ce baka je ba قال ya ce الآن يا ابن me أخي ya hana ka an fita kai baka fita ba ya ce a yanzu zan fita ya dan uwana ya dan dan uwana وجعل يتهنأ ya yana shafa turare يعني من الهنو yana nufin daga turare ثم جاء sannan ya ya zo فجلس ya zauna فذكر في الحديث انكشافا من ya, الناس ya ambata a cikin hadisin shi ana sai amma cewa a wannan yakin musulmi akwai lokacin da suka ja da baya Mm.
kafiran nan ko mutanen musailama kamar sun yi nasara a kansu فقال يتي- هكذا عن وجوهنا sai wato sabitu ya ce kai ku kauce ku ba mu waje ya za ku rinka gudun kafiran حتى نضارب القوم bara mu je mu tari mas kafiran nan bara mu je mu tari mutanen nan ما هكذا كنا نفعل مع رسول ai الله صلى san الله da muke yaki عليه tare وسلم da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gudu muke daga kafiran ba an tare su muke yayin kuma za ku za ku shigo da wani abu sabo بسواد أوتم أقرانكم kai irin abin da kuka saba wa sa'o'inku ko na bayanku abin nan ya yi muni mu da musulmi ai ba mu san gudu ba amma ko yanzu kun zo kuna gudu daga kafirai in
رواه حماد عن ثابت عن sai Allah أنس ya kaddara ko a nan ya shahada Allahu akbar.
ya ta yaƙi ya har aka kashe shi أمم.
a wannan hadisi Hammad ibn Salamata ya rawaito shi daga Sabit al-Bunani daga Anas ibn Malik أمم. ba farar dali'ati Mm, wato anan ne kuma ya nuna wata karama wato da ya ga mutanen sun kare ya ce ubangiji ba ruwana da abin da wannan suka yi ba ruwana da abin da kafiran nan suka yi kuma ina hanzari zuwa gare ka daga abin da wannan suka yi sannan ya ce abin da kuka saba wa so in ku kona baya abin nan ya yi muni haba ku kyale mu da kafiran nan ya haɗi yana yaƙi ya yaƙi ya yaƙi har aka kashe shi Mm.
yana sanye da wata silke sai aka samu wani ya sace silken daga jikinsa bayan an kashe shi sai wani mutum ya yi mafarki da shi ya ce ka ce da kumandan rundunar nan an ɗauke min silke an sanya a cikin wata tukunya a ƙarƙashin wata fata a waje kaza da waje kaza ya faɗi dai wasu yoyi daban-daban cewa ai kaza ai kaza ai kaza da aka tashi ko aka je aka duba wajen da ya faɗa sai aka samu silken nasa Allahu akbar Eh, shi yasa wato aka ce an shi ne wanda aka san an zartar da wasiyar da ya wasiyar da bai yi ta ba yana da yana cikin rayuwa sai bayan mutuwarsa Eh, ba a mutuwar ne bayan ya mutu ne wannan wasiya kuma aka ga a zartar to ba farar dali'ati babu falalar wanda ke wucewa gaba don ya san me kafirai ko abokan gaba suke ciki wato ɗan leƙen asirin ƙasa Mm.
wanda yake wa musulmi leƙen asiri ya don ya gano wani abu rundunar kafirai ke ciki Mm. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال a Ja- jabir ya ce على النبي صلى الله annabi sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya ce من يأتيني بخبر القوم wato ranar yakin banu ƙuraiza waye zai zo min da labarin mutanen nan يوم الأحزاب wato ranar yakin ganuwa قال الزبير أنا sai zubairun al'awam ya ce ni ne zan kawo ma ثم قال sannan manzo Allah ya sake Bai cewa yaji ni bi wa khabarin zai zo qaumi." min labarin mutanen nan قال الزبير Zubair ya أنا sake cewa ni ne ya rasulullah فقال النبي صلى الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إن لكل نبي حواريا duk wani annabi yana da mataimaki na musamman mataimaki wanda yake na musamman shine hawariyu Mm. وحواري الزبير wanda yake mataimaki na na musamman shine Zubairu Zubairu shine mataimaki na wa hawari yukan Zubairu abul karmin ladhi anjaba bihi al-asma'u Mm. باب wannan babi ne هل يبعث الدليعة وحده daidai dai a aiki ɗan leƙen asiri shi ɗaya mutum ɗaya tak a ce a aike shi don ya leƙe ya leƙa ya gano musulmi irin asirin kafirai
حدثنا صدقة أخبرنا ابن أيينة حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ya ce لدى النبي صلى الله عليه وسلم ya الناس nema daga mutane قال صدقة da sadaka ya ce أظن يوم ina الخندق fitan wannan ya afku ne ranar yakin ganuwa فانتدب الزبير sai zubairu ya ce shi za shi ثم ندب sadar الناس zala sake nema daga mutane a waye za shi فانتدب الزبير zubairu ya sake cewa shi za shi ثم ندب الناس sadar zala sake nema daga mutane waye za shi فانتدب الزبير zubairu da ya sake cewa shi za shi قال النبي صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce إن لكل نبي kowane هواريا annabi yana da mataimaki na musamman وإن هواريا hakika mataimaki na na هواري.
musamman shine zubarul awami
باب سفر الاثنين babin cewa a wajen tafiya ya fi kyau mutum biyu su tafiya ba mutum ɗaya shi kaɗai ba حدثنا عمرو بن يونس حدثنا ابو شهاب عن خالد الهزائي عن ابي قلابه عن مالك بن الهويرسي قال malik ibn ruwayr al-ash'ari yace ان صرفت من عند النبي صلى na الله da عليه wajen annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam فقال لنا انا wato bayan ya zo ya وصاحبي musulunta ya zauna kwana da kwanaki yana ta koyan addini wajen manzon Allah Mm.
sai kuma ya nufin ya koma gida manzon Allah ya ce da ni da ni da wani abokin tafiya ta اذنا او اقيما a idan wakacin sallah ya ku kiran sallah wa aqima Wa kuma aqima.
ki iqama ولامكما كبركما in ya so wanda yake mafi girma a cikin ku, wanda yake babba a cikin ku ya muku limanci
باب wannan babi ne الخيل معقود في نواسي الخير cewa dawakai abin ɗaura alheri ne a cikin makwarkwaɗar kanta الى يوم har القيامه zuwa ranar alkiyama حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi bin Umar ya ce قال رسول الله صلى Manzala الله sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya ce الخير في نواسيها الخير a dawakai alheri na makwarkwaɗarta إلى يوم har zuwa القيامة ranar alkiyama
حدثنا حمص بن عمر حدثنا شعبة عن حسين بن وابن أبي الصفري عن الشعبي عن عروة بن الجعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce الخير معقود في نواسيها الخير dawakai an ƙulla alheri a makwarkwaɗar kanta إلى يوم har zuwa القيامة ranar alkiyama قال سليمان عن سليمان شعبة عن يجي.
عروة بن أبي الجعدي تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعدي Mm.
حدثنا مسدد حدثنا يا بن سعيد عن شعبة عن أبي التياهي عن أنس بن مالك قال Mm. Ana sun malik ya ce قال رسول الله صلى Manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce البركة في نواسي الخيل albarka tana cikin makwarkwaɗar kan dawakai
باب الجهاد ماض babin cewa yaƙi zartacce ne مع البر والفاجر tare da sarkin da yake nagari da ma wanda yake ɓatacce matuƙar dai yaƙin zai yi ne akan taimakawa addinin musulunci don cewa shi yana ɓanna kada a ce a'a ba za a fita tare da shi ba a fita tare da shi din لقول النبي صلى الله Ya عليه Rasulullah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce الخيل معقود في نواسيها الخير a dawakai an ƙulla alheri a makwakwaɗar kanta إلى يوم har zuwa القيامة ranar alkiya- alkiyama حدثنا أبو نعيم مم.
حدثنا زكريا عن آمر حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم Allah قال sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce الخيل معقود في dawakai نواسيها an kulla الخير alheri a makwarkwadar kanta إلى يوم an القيامة yana na a kulle a jikinta har zuwa ranar alkiyama الأجر والمغنم lada ko samun ganima
باب من اهتمس فرسا لقوله تعالى babu wanda ya hubusta doki ya sai doki ya ajiye don duk sanda wani ya bukata zai hau don ya je ya yaƙi don taimakawa addinin Allah to ya hau saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ومن رباط الخيل ku tara daga kafirai duk abin da kuke iko da kuke iko a kansa na daga dawakan da za ku tsare su don yaƙi a kansu
حدثنا علي بن حفص حدثنا ابن المبارك أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيد المقبورية يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ya ji abu hudaira Allah ya ƙara da a gare shi yana cewa قال النبي Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم ce من التبس فرسا في wanda سبيل ya الله hukunta doki don a haushi a je a yaƙi don a taimakawa addinin Allah imanan billahi ya zama ko ya yi haka don ba da gaskiya da Allah wa tasdiqan biwadihi don nuna gaskatawarsa da alkawarin da Allah ya yi fa inna shiba'ahu hakika ƙoshin da wannan dokin da zai yi ta fuskar abinci da ƙoshin da zai yi ta fuskar sha wa rawsahu da kashin da zai wa da bawlahu kuzarinsa fi mizanihi dukkaninsu za a sa a ma'aunin aikin shi wannan wanda ya ajiye dokin nan don a taimaka wa addinin Allah yawmal qiyamah ranar alkiyama in dokin ya ci abinci lada ne a gare shi in ya sha abin sha lada ne a gare shi in ya kashi lada zai samu in ya fitsari lada zai samu
babu ismil faras wal himari babu cewa doki aƙe masa suna jaki ma aƙe masa suna
حدثنا أبو عمر بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم a abokan ta ta har su da rubiyin mutumin madina ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shekarar hudaybiya فتحلف أبو abokan قتادة ta ta daga baya وأصحابه tare da wasu daga jama'arsa وهم مهرمون alhali sun yi harama da umra ما هو غير su مهرمين jama'a da suke tare da abokan ta ta sun yi harama amma shi abokan ta ta bai harama ba فرأوا حمارا sai suka ga wani jaki وحشيا na je- na jeji قبل أن يراه kafin shi abokan ta ta ya gan shi
فلما رأوه yayin da suka ga jakin nan na jeji تركوه sai suka kyale jakin حتى رأوا أبو قتادة sai daga ƙarshe shi kuma abokan ta ta ya ga jakin nan فركب فرسا له ya hau wani doki nasa قال له الجرادة sunan wannan dokin jarada ana kiransa jarada فسألهم أن يناولوه صوته ya ce su da suke ƙasa ya hau dokin bai riga ya ɗau bulala ba ya ce Allah su taimaka su miƙo masa bulala فأبوا suka ƙi su miƙa masa don kai ya zamo sun taimaka akan yin farauta alhali suna cikin harama da umra
فتناوله ya sauka a fushi- a fusace ya ɗau bulala فحمل ya ɗauki akan jakin nan sai ya فأقره soke shi ثم أكل فأكلوا sannan ya zo ya ci daga naman jakin su ma suka ci فقدموا suka zo wajen annabi ko fanadimu suka zo suka yi nadama a Na'am.
wajen wayar fakadimu Na'am.
suka zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فلما da أدركوه suka tada annabi sallallahu alaihi wasallam قال ya aka faɗa masa labari kaji kaji yanda aka yi. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
هل معكم منه شيء kun rage wani abu daga naman jakin قال معنا sai رجله aka ce "Eh, yana akwai kar a- a- cinya tare da mu فأخذها النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya ce, وسلم cinyar nan ya ci فأكلها daga gare ta
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر ashe wato abinda aka farauta ba don muhurmi ba Na'am.
ya halatta muhurmi ya ci نعم in an farauta don muhurmi shine bai halatta ba kuma jakin jeji ya halatta a cin a jaki na gida ne aka haramta
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا معن بن عيسى حدثنا ابن عباس بن سالم عن ابي عن جده قال to wa- haddasana ubayy Ubayy ibn ibn Abbas.
abbas ibn sahal مم.
an a- an abihi an jaddihi Ka- kakan nasa shine sahal مم.
sahal ibn sa'id sa'idi yace قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwon wani doki a gonanmu يقال له اللحيف ana cewa da dokin nan luhaifu مم.
sunan dokin nan na manzon Allah luhaifu wato da tasgiri مم.
amma waɗansu suka ce a lahifu ake cewa ba luhaifu ba maganar da ita dimyaɗi ɗaya daga cikin gaggan mahaddasa- mahaddata hadisi ya furin jayarwa مم.
aka ce me yasa aka kira shi lahifu aka ce saboda yana doguwar jela مم.
jelarsa tana da tsawo مم.
kai ka ce yana rufe ƙasa ne da wannan jelar shi yasa fa'ilu din wato bisa wannan fa'ilu ne kenan fa'ilu ne mai ma'anar fa'ilu ka annahu yalhaqu al-arra bi zanbihi bi zanabihi
حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم حدثنا أبو الأوس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال mu'azim da jabal Allah ya kara da gare shi yace كنت ربد النبي صلى الله عليه لا وسلم تستطيع.
على حمار abin tafiya abokin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ni a bayansa alhali yana kan jaki yuqalu lahu ufayrun sunan wannan jakin ufairu ufairu fa qala ya mu'azu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'azu hal tadri haqqan la ala ka ibadihi san menene haƙƙi na Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala ka san allah meye haƙƙi na bayi akan Allah qultu allah wa rasuluhu wa'azu alam ya ce sai na ce Allah da manzansa su suka sani
qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna haqqan la ala al ibadi ai abin da yake haƙƙi na Allah akan bayin an ya'buduhu shine su tsaya su bauta masa wa la yushriku bihi shay'an kada su ce za su tarar da wani da shi wa haqqal ibadi ala allah haƙƙin bayi kuma akan Allah allah yu'azzimu man la yushriku bihi shine shay'an cewa Allah ba zai wa wanda bai tarar da wani abu da shi ba azaba
fa qultu ya rasulallahi mu'azu yace sai na ce ya rasulullah afala ubashiru bihi nasa Ai, ko wannan magana da na ji daga bakin ka ya kamata in faɗa wa mutane don su yi munna da haka cewa duk wanda yake bai tarar da wani ba da Allah to Allah ba zai masa azaba ba qala sai manzo Allah ya ce la tubashirhum kakka ce zaka faɗa musu wannan magana ta munna fa yattakilu su dogara da cewa ai ba sa tarar da wani da Allah shi yasa kenan ashe Allah ba zai musu azaba ba
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شوبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك قا- قال yace كان فزع بالمدينة an gamu da wani tsoro a Madina wata ran an tashi da jin wata ƙara a wajiyar Madina duk mutanen Madina kowa ya firgita فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا Muna لنا da sallar salam ya ari wani doki namu يقال له مندوب sunan wannan dokin mandubu فقال ya ce ما رأينا من فزع wato bayan da ya dawo kai ni ban gwamnati dalilin ma da mutane za su da da hankali ba ba wani abu da zai tsorata mutane
وإن وجدناه lamarin da لبارا.
sha'anin mun samu dokin nan naku kogi ne na gudu Mm, kogi ne ka- na wajen gudu wanda da can dokin ba haka yake ba doki ne mai wuyar tafiya amma kuma da manzo Allah ya haushi sai kuma ya dawo ba a tsere da shi duk dokin da yake zai tsere da shi ma sai sai ya kasa mm. babu ma yuzkaru min shumul farasi babu abin da ake ambata na daga cewa doki yakan zamo akwai shu'umi a cikinsa
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال alamun bara Allah ƙara dagarin su ya ce سمعت النبي yana صلى da الله عليه وسلم sallallahu يقول yana faɗa إنما الشؤم في ثلاثة shu'umi in akwai shi to ba huce a abu uku ba في الفرس akan samu shu'umi a doki والمرأة akan samu shu'umar mace والدار akan samu gidan da yake na shu'umi
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إن كان في شيء in dai akwai shu'umi a cikin wani abu fil mar'ati to a mace akan samu shu'umar mace wacce ce shu'umar mace ita ce wadda za ta raba miji da danginta Mm.
da danginsa za ta raba miji da danginsa
wal farasi akwai shu'umi a doki wanne ne dokin da yake shu'umi shine wanda ba a yaƙi da shi don taimakawa addinin Allah ko mai shi bai sanya taimako da shi ba
wal maskani da kuma gida akan samu shu'umi a gida Mm.
shine gidan da yake nesa da masallaci ko gidan da zai ɗauke hankalin ma'abutansa daga zuwa masallaci duk gidan da yake zama a shi zai ɗauke hankalin mazaunan daga zuwa masallaci to wannan gidan ko ya zama shu'umi Allah ya kare Allah shi ba mu alhairu
na
ana kina ita cewa akwai alheri a a